Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
شرعين لا تلما وعبادة لا ترفع ودعاء المناء إذا أعدتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذنا لنا ألنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
أو أكثر عليه الصلاة والسلام
قال القاضي أبو الفضل فقه الله
shi da wannan ya ce babi uku ne da wannan kisa babu tsawwali shi bayanin makofi da ke salasala sabo a wannan
riwaye da kamar wanka ya yi aunar sa ko kuma gwarogwa wani ne ne ya kuma sa bibi da shani ibi wa wanka duki wa muzi ina magana ne hukuncin wanda ya zage a nawa da islamu ko ya muna nashi ko ya nakasa shi ko ya cutar da shi ko ko wata ne da kwayon kowace za a yi nasa to da ke da ke cikin tsari kowa inda za a amfani inda za a bashi dama ya duba ko ya ta jiri da kuma me za a yi na gada bari na uku kuma sai kuma masu tabbar za a yi ala ne kuma tun ne da ya ala ko cikin sarki ko wala ya kato ko ya zagi wala ya kuwa an biya haɗu ko da tsakan annabawan allah ko kuɗi wa hukurtakan allah wa alan da biyu sallallahu alaihi wasallam ko ya zaɓi iyalan gida annabi alaihi salam ko azwajahu ko ya zaɓi masu kuma annabi alaihi salam ko makasin mu'minina wa sahabahu ko ya zaɓi sahabbai shi ko babu ya kan wannan zai magana
قال القاضي أبو الفضل فقه الله قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحج ya gabata a cikin littafin Qur'ani wasu sunnati da sunna ta annabi alaihi salam wa ijma'il ummati wa adwana al muslimi baki daya ma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya wajaba da annabi alaihi salatu wassalam وما يجب من بر kuma abin da ya hanyar da ba kuma وتوقير irin da jin nauyinsa wata وإكرام kuma girmama shi
وبحسب هذا حرم الله تعالى
waɗannan da ya lissafa wanda ya zama hanyar kansa gurgudan wannan kwatankwacin wannan kuma harramar laro ta halar sauro yadda ya wuce da wannan mai haramta a cikin sarki shi kitari biyu da ya kawo sa alƙur'ani وأن أكل أمته على أكل أرضه وما الأمة المسلمين وتأكل sun yi jima'i kauta kashe wanda ya tsoye tsanin wadata ne da musulmi a cikin musulmi wata fili ko kuma ya zafi a nan wadata al'umma da ba ta ta hada wanda mutum ta ina irin hannun ne ke cewa a kan yi ta fito cewa bisa wato alamu yana abin da sai ka fasiya ce bigani الله تعالى إن الذين يؤمنون الله ورسوله تعالى لهم شعب الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا Allah ya rahashe sa a duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba ta wulaƙinsu. Wakala قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤمنوا رسول الله ولا تنكحوا الله من بعده أبدا إن ذلكم كان لكم الله أهما فيما كان وينبغي يجب أن تؤمنوا رسول الله يتبدل وأن الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد وقوم أولادهم ما كسب بعد أبدا
girma
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا إلى قلوبكم يا أيها الذين آمنوا يا قوم الصلاة والسلام الله سواكم يا الله ربا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولا تقولوا رأينا wato wannan kalma ita ra'ina akwai maganar rukuna a cikin wato rukuwa yahudawa suna amfani da ita a kan cutarwa sukan ce su ɗauki wannan kalma ra'ina wato abin ne musu wari yana musu kuma tana zuwa da maganar kusurari sannan tana zuwa da ma'anar ka saurare ni kan ni ma da saurare ka ko ka saurare ba ba zan saurare ka ba yahudawa suke amfani da ita mutanen madina kafin zuwa annabi alaihi salam wannan kuma suna amfani da ita wata wajen gaishe da annabi alaihi salam ya zo madina sai suka ci gaba da yi sai yahudawa suke maza suke maye jiki da aka sai suke amfani da ita suke cutar annabi alaihi salam ba za su suke cutar الآية
كانوا يقولون رأينا يا محمد أي أرضنا أكا واسمع منا ويحرمون
كلمات كلمات يريدون الربوبية ما لكم بالدعاء الحمد لله من العمل كان لا يحنم عليك ومسيسينها ليهودا وقد أعلمتني أدع ليس البديع إلى علم الذين أدعى كان يحنم عليه والنسلم لا يكون ألم عن هذه الناس لا تبدي domin da Allah ya tawassala da halitta biyu domin kada kawuri wato ya fake da ita wani munafiku da munafiki ya fake da ita ila shafi bi zuwa zanin annabi alaihi salam to da yake da zai yi da mace jiki
kila ban ma hamin musharakatin lafazi domin abin da yake cikinta ne na musharaka ta lafazi لأنها عند اليهود أنا اسمع لا سمعت wajen yahuda suna ta ma'anarta shine isma saurara la sami'ita dan baka ji ba kaga wulakanci ne
wakila
balle ma fiya min killatul adabi to an faɗa an ce domin abin da yake cikinta na ƙarancin ladabi ne
taukirin nabi sallallahu da karam da rashin ganin girman annabi alaihi salam ko rashin ganin jin nauyin annabi alaihi salam wata azimi da rashin ganin girmansa domin ita a cikin wato harshe ko yare na mutanen madina ir'ana nar'aka ka kiyaye mu ma sai mu kiyaye ka ba a ga annabi su wannan domin ban an faɗi wannan ba a girmama shi ba da kuma jinawinsa ba fanuhu an zalika sai aka hana su a wannan labira ayati yi lahu domin abin da ya kunsa shine mudan manuhu allahu la yar'aunahu ba za su kiyaye shi ba illa bi ri'ayati lahu sai su ma ya kiyaye su kaga ya zama buki kenan wa huwa sallallahu alaihi wasallam wajibul ayati kulli hali shi annabi alaihi wajibin a kiyaye shi ne a kowane hali ba bukatar sai ya maka ko a wani lokaci wajibi ne a kiyaye haƙƙinsa alaihi salam
صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التكني بكنيته هذا bayan haka huwa sallallahu alaihi wasallama kannaha an takanni bi kunyatihi annabi tsira da mancala ya hana ayi alkunya da irin alkunyarsa faqala yace sammu bi ismi ya ku ambaci suna da sunana wala tukannu bi kunyati kar ku yi alkunya da alkunyata ya hana linafsihi domin kare ransa kansa can ana azahu da kuma karewa daga cutatar da shi alayhi salatu wassalam istajaba li rajulin nada ya abal kasimi annabi sallallahu alaihi ya amsa wa mutum nada biha bi nada ya abal kasim haka yace ya abal kasim sai annaba sai ya juya ce na'am faqala lam ainka ba kai nake nufi ba kan haka ne dan mulakanci inna ma da auto haza wancan ne kira
fana
hana takan ne bi kunyatihi to a lokacin sai ya hana a yi alkunya da sunansa a sa wani abul kasim ya hana so da suna amfani da wannan su cutatar da shi alaisir fi ijabati da a wata gairihi liman lam yadda uhu kaga na sababin ba irin na kowa ba ne a kiran sunan ma ba shi ake nufi bai amsa cutatar da shi ne ba irin sauran mutane ba kowannan ba a yi da a masa ba السلام السلام ذكر المنافقون والمستهزئون ذريعة sai munafikai da mustazi'una masu izgili su samu zari'a wato wata wato wata madogara ko kuma wata hujja ko wani dalili ila azahu zuwa cutatar da annabi alayhi salam wala izra'i bihi da kuma yi masa wato kaskantarwa daunahu sai su kiran sunansa ta fata in ya waiwayo ƙalu sai sai inda ma a ranar haza sai su ce wancan muke nufi lisuwahu ta'ani tallahu domin wahalar da shi sun yi wa yaɗin masu jaɗi suke sun wahal da shi shine ta'ani tallahu wasu kifafan da wulakantarwa bi haƙihi da haƙƙinsa al'adatul mujjani a bisa al'adar mujjan wato marasa kunya abinda ake kira akwai mujun mujun a ce fulanin majin irin wanda yanzu aka ga suna yin kamar irin fina-finai na tsiraici na rashin kunya na fitsara shake kirawa al'afulamul majina to akwai mujan marasa kunya marasa mutunci to sai su yi irin wannan a kiran suna sai yawa sai ba da kai muke ba to sai aka ce kar a ƙara kafa alkunya da sunansa masu izgili su masu ne masa kalisun
فهم صلى الله عليه وسلم ما أذاه fi kulle waje wajen.
sai ya san matsalar tsanar sai ya kiyaye hima a zahu wato ba takar cutatar da shi bi kulle wajihin ta kowace fuska
فحمل محقون kula muhaƙi kul ulama'i subhanallah عن هذا fahamala muhaƙi kul ulama'i na hayahu an haza sai wato muhaƙi ƙuna masu zurfin karatu masu tantance komai da dik- da dik'a sai suka ɗauki na haihu an haza hannun da annabi alaihissalam ya akan ai alkunya da sunansa alamun muddati hayatihi ne a bisa lokacin da yake da rai وأجابه ba da wafatihi sai kuma halitta yin haka bayan rasuwa wato wafatinsa ya bar duniya jirta fa'il illaci domin dalilin yin hakan ya wuce
والناس في هذا الحديث mazahibu والعلم laisa haza mawdi'aha على موضعها.
malamai in yace nasu malamai yake nufi suna da hanyoyi daban-daban da mafuskanta da mahanga a wannan hadisin amma nan gurin a cikin ashafa ba mahallin da zai buɗe wannan bane an yana da rai ai ko in ya bar duniya ayi to malamai suna da ra'ayoyi daban-daban yace nan ba gurin buɗa bane so da wani abin yake so ya tabbatar ba zai sauka daga wannan ya shiga jahiziya ba
وما ذكرناه هو ما mazhabul jumhuri abinda muka ambata shine mazhaban shine mazhabar jumhurin malamai na na musulunci والتوراة insha Allah kuma shine daidai in Allah ya yarda إن شاء الله insha Allah أن ذلك على طريق تعيينه wa tawjihi wace wannan abla dariqi ta'zimihi abu sa tafarkin girmama shine alayhi salam wa tawjirihi da jin nauyinsa وعلى سبيل bin nadabi wal istihbabi da kuma bisa tafarkin mandubanci wa isa babu da kuma mustahabanci an ce amma mandubi ya fi mustabi nauyi la'ala taharimi ba abu sa haramci ba ne ولذلك لم ينهى عن hani ismi don haka bai hani a ambatan sunansa ba لأنه قد كان الله تعالى min da'ihi bi qawlihi domin ubangiji subhanahu wata'ala ya hana wato ambatansa da sunansa ƙoro-ƙoro haka bai ce a daina sa muhammadu ba so da shi wanda zai masa wannan wane mutum ba mai kiransu da wannan sunan ai babu tunda wanda ya halice shi ma ya kiyama shi shine qayyamahu a ce a kirawo dillalin gida ya kalli gidaje su wannan ki masa kaza dillalin motoci zuwa masa haƙi wanda ya sa abu shi ke makima to Allah shi ya kimanta annabi alisa tunda ake ba a taba jin ubangiji ya ci da shi ya Muhammad ba bai amma ya ce ya Musa inni tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya adamu uskun anta wa zawjukal janna wa nadainahu an ya ibrahim duk ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah duk ya musu wannan amma da yazo kansa bai taba yi ba. in dai zai yi kira sai dai ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhal mudassir kal muzammil wannan yake in ka ji ya faɗi wannan sunan sai dai dalili na ya tabbatar da risalarsa da annabcinsa kawai akan wata siyaki yake faɗa amma ya kiran baya yi to da ka ba wanda ya isa ya zo ya kiransa da wannan haka ba hana asa ba isa da jibril ya zo a wannan hadisi daman sai ba su mamaki ina zuwa ya ɗora gwiwarsa jikin nasa sai ce ya muhammad aka birni an da islam sai aka mai da hankali wannan waye kuma ya bako ne ya zo yana wani irin abu da ba haka yake ba idan ga tuwa sai da aka gama san da ya ce musa ai jibril ne kan shekara ta goma ce lokacin komai ya taho ƙarshe ya zo ya yi talkisi ya rere ilimin musulunci da ake bukata akan kowa guda hudu ya zo ya tabbatar da shi ya wuce to inda ubangiji ya faɗa din ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ta du'a ibadikum ba'da kar ku sanya kiran annabi alaihi salamu a tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku ba dama a yi masa wannan ki girmama shi ake alaihi salam duk lokacin za a yi kiransa sai dai a girmama shi alaihi salam. kuma duk wata harka ba a wato sai an sakaya masa alaihi salam zaga sabai da dama an tantambaye su akan annabi alaihi musamman bakwasa abbas radiyallahu anhu wanda suka ce waye da kai da annabi alaihi waye girmo ne a shekaru sai ya ce ya girme ni sai dai an riga haihuwata haka ya ce ta girme ni amma an riga haihuwata ko aka bar minni wa afdalu illa annani wulidtu qablahu to da ba yanda za a yi wancan wani abun sabani to da girin girma yanzu ubangiji ba zai yadda ba salam kai an ba shi kai kowane irin asoraci ko me kake ko me ya matse ka kuna tare da shi ka ci rasulana da larura Allah ce fa azalli man shi ta minu sai wanda ya so ya ce in yace ba za ka bashi ke ko me ko mutuwa za ka fa azalli man shi ta minu ya samu fata wanda kake so ka ce masa je ka wanda kace ba dole hakura in ya tashi kuma ya zo munafiki ya zo munafiki wanda za su musulunta ce duk wanda ba shi ba aka ce za a musulunta ya ce a zaurara sai kaza to ya sai ya ridda hudu wa juma'a mutum yake me yake wani yazo zai musulunta ya ce sai an gama hudu wa shi kenan sai ridda ta shige shi ba aikata babban kogarwar kashi mutum ya dauko yana yasar masa wani ya ce zai musulunta dole ya tsaya sauke garwar kashin ya bashi in ya ce sai an kaza shi kenan ya faɗa gari amma shi alaihissalam sai lokacin da ya so innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun wala wannahum sabaru hatta takruja ilaihim lakana khairan lahum sai lokacin da ya so ya fito sana ba da ma ya magana kamar yadda muke haka ai hira wannan yana faɗa wannan yana ji kunne ba dama wanda diye wannan Allah rushe aikinsa ko na shekara miliyan ne wanda zai magana da shi ka ake sirari sai rada in sun faɗa sai ya tambaya me kace ana faɗa a hankali Allah ya bi su cikin lazina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina mutahana Allahu qulubuhum litaqwa eh mun ji dadi da wani abu da ya fito yanzu daga Saudiya cewa sun kwaɓi mutane akan ɗaukan hotuna gaban kabarin annabi alaihi cewa wulakanci ne wannan cewa wannan ba daidai ba ne eh wulakanta annabi ne alaihi salam sun ga annabi a gurin ce in shugaban ƙasa ne ko gwamnan mutum ko sarkin su ya isa a gurin da yake dinga wani salfi wannan ba karamin hadari musulmi suka shiga ba akan wannan abin da ake ce a gurin sai ka ɗauka a tarihi al'ummar musulmi ba za ta yin haka ba ba sai hankalin ya ƙasa imanin ya ƙasa ganin girman da ƙimar ta zama babu ita Allah shi sabu iya
إنما كان المسلمون يلقونه يا رسول الله ya
yawa domin su musulmi sun kasance suna kiransa ne ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ya nabi Allah ya annabin Allah dukkan ya ce amma wato suna iya kiransa da kunyarsa habar kasin ta abdal abu shashensa a cikin shashen lokatai
وقد روى انس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على
فهات تسمي باسمه amma an rawaito daga Anas radiyallahu anhu daga annabi mai tsira da mansha Allah ma ya dullo ala karahati tasami bi ismihi abinda yake nuna wato karhanci kin ambatan suna da sunansa alaihi salam yihi an zalika da kuma tsarkake shi daga wannan yiwakar izalam yiwakar idan ba a ji nauyinsa ba tusammuna auladakum muhammadan sun wata la'anunahu kuna ambatan 'ya'yanku muhammadu sannan ku dinga la'antarsu
وروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل har waito chasi na umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa ko sakula ta gwamnati zuwa mutanen kufa لا يسمى أحد اسمي nabi sallallahu alaihi kada wani ya ƙara faɗa isa wani suna na annabi alaihi salatu wassalam حتى أبو جعفر tabari abu jahar tabari shi ya kaito wannan
وحتى محمد بن أبي sai muhammadu dan sa'ad kuma ya hakaito
أنه نظر إلى رجل اسمه محمد ورجل يسبه إيه، شيء.
ويقول له تعالى لو بك Allah bika ya Muhammad wa sana'a واسمع.
yawa an gabato Muhammadu dan Sa'ad إيه.
ya hakaito cewa annahu nazar ila rajulin cewa shi ya ga wani mutum ismuhu Muhammadu sunansa Muhammad wa rajulun yasubbuhu kuma ga wani yana zagin sa wa yaqulu fa yace fa Allahu bika ya Muhammad wa sana'a Allah ya maka kaza maka kaza munanan kalmomi sai dinga faɗa masa
قال عمر مم.
بن أبي
Eh, محمد ibn بن Zaid ibn al-Khattabi أبي لا أرى محمدا صلى الله عليه وسلم yusabbu bika sai na umar ya آه محمدا Mm. ma dumta hayyan wasan mahu abdurrahman عبد الرحمن da ya ce sai na umar jalahu anhu akwai dan dan uwansa akwai zaid ibn al-khattabi dan uwansa na umar ne uwansa daya ko mahaifinsa daya to ya haifa da ya sa masa muhammad to da ya ji wayancan kalmomi mutum yana cewa muhammad fa allahu bika kaza wa kaza wa sana'a bika sai ce to kai daga yau ba zan ba sake bari ba a fake da kai a zagi sunan annabi alaihi salam ya ce daga yau ba za a ƙara sunanka muhammad ba muddar ina da rai sai cire masa suna ya ce sunanka abdurrahman
وأراد أن يمنع عن هذا أن يسمى أحد الأسماء الأنبياء Eh, kuma da haka sai ya hana ambaci wani da sunan annabawa ma gaba daya kira wallahu domin girmama su bi zalika da yin haka har غير asma'ahum ya cancanta sunayensu daga wannan قال
yace لا تسموا بأسماء ma'il anbiya'i kar ku kar ku dinga sa sunayen annabawa alaihi salam summa amsaka daga baya kuma sai ya hakura tunda an wato ishara ta ishida hukun kurci ya jawabi ne sakon da yake so ya isa kowa ya gane ba zai yi ba to sai ya ja baki sai shiru a ci gaba
والثواب من جواب هذا كله ba da sallallahu alaihi wasallam abin amma- amma abin da yake shine sawabi daidai halaccin yin wannan baki daya amma a bayan rayuwarsa alaihi salam
بدليل إقبال da sahabata ala zalika domin dalilin haduwar sahabbai akan haka wato idibak larabci ne wato haduwar su kamar misali a ce a samu wata ƙwarya a ɗauko wani abu haka ƙarami a aje sai ka cife da ƙwaryar shine ya ɗaba babu wani guri da ka rage da za a gani to sabai dukkaninsu sun haɗa akan halaka ne a sa suna muhammad
وقد سمى جماعة منهم ibnahu muhammadan محمدا Eh, da yawa muta- mutanensu da dama jama'a mai yawa a cikin sabon annabi alaihissalam sun ambaci 'ya'yansu muhammad ya sa sun وسماه بأبي آدم.
kuma ya masa alkunya da abu Qas- abul qasim
ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم بذلك لأبي Iya, radiyallahu. har wato ci annabi tsira da manci Allah ya yi wa sai na al'am wato ya yi masa wato izini da yin haka amma magana biyu ce an ce sai na alin ne ya tambaye shi ya ce masa a bayanka in aka haifan min da namiji kamar izini in ambace shi muhammad ko ambace shi abul qasim ya ce azintu laka a ɗaya ruwaya kuma ce annabi ne ala sai ce masa a bayana za a haifan maka damuwa namiji ka sa masa muhammad shine muhammad ibn al-hanafiya eh to wannan yace alƙali ce to wannan ya nuna cewa halaka ne ai
وقد وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك ismu al-mahdi wa kunyatuhu annabi mai tsira da mace ya ba da labari cewa wannan sunan mahadi ne kuma shine alkunyarsa mahadi da ake jira sunansa kenan yace sunansa ya dace da sunan annabi alaihi salam sunan mahaifinsa ya dace da na annabi alaihi salam alkunyarsa ta dace da ta annabi alaihi salam zai zo a ƙarshen zamani ya cika duniya da adalci ko ya shekara bakwai ko takwas ko tara sannan ya wuce ya ce ma ya ce da ba dan dai halak ba ne da annabi alaihi zai ba da labarin za a zo kuma da wannan sunan ba
وقد سمى به النبي صلى الله عليه وسلم محمد ibn dalhata annabi mai tsira da wancan la ambaci muhammadu dan dalhata da wannan sunan shi da kansa ya sa masa suna in aka zo sai a kawo masa shi sai ya cafa kansa saboda albarka sai sa masa suna shi ma kaga zai dubi na haɗabi ai yassa mace ta haifan masa ɗa namiji wato mini ne da kaɗan wato ya hugoro ba ya ɗauko shi shi zai dubi na haɗabin ita wadda shi gurin annaba alaihissara annaba sai ce wannan wace irin halitta ce ya ce jika nan ne ya ce kawo shi da ya ka ya shafa shi a ce da ya daga duk a zamanin babu ingarma na namiji kamarsa sarasala to haka yake sai a kawo masa shi sai ya shafa masa kai kuma sai ta hani ke samar da binu sa masa suna muhammad ibn dalha da muhammad ibn amr ibn hazmi da muhammad dan amr dan hazmi shi ma shi ya sa masa suna da sabit ibn qais ibn shammas shi ma muhammadu dan sabita dan kaisa dan shammas shi yasa masa suna shine wanda da ya walazina amanu la tarfu aswatukum fawqa sautin nabi ta sauka ya dinga kuka daina zuwa masallaci annaba sai ce ya dawo ya zaci rasulani kurma kurma ne magana ta sama saman take in na zo haka zan yi ko Allah ya rushe ni sannan koma gida ce dan wuta ne ni ba zan iya ba sai ce an tamin ahalar janna kai da kai shahada ya ce na zai ce shi ke amintacce ne lokacin da banu tamim suka zo a yi kure a san balarabe ba ya dami kawaya sai an buga aka zo aka ce za a yi kuduba su banu tamim suka samo nasu ya tashi ya kuduba sai annabi alaihi sallallahu alaihi sabitu bin qais bin shammas ya tashi a madadin annabi alaihi ya tashi yi sannan suka sa nasu yi waka aka ce hassan ibn sabit radiyallahu anhu tashi yi sannan alƙalin musabakar ya ce cewa annabi alaihi su yi ci domin mai kudubar sa ya fi nasu mawaƙin sa ya fi nasu to sannan wannan dan da ya sa masa suna muhammad to sun samu sabani da mai ɗakin sa sai ta fushi ta ce ban ƙara ba shi nono ba shi kuma ta tashi gaba gadi sai ta gurin annabi sai ce mai ɗaki na ta ce takwaranka ba ta ba shi nono ba ce kallina kawai sai ga wata mace bul ta fito ya ce ku je ta dinga ba shi ha ha sa take tuba nake ba zan koma ba tuba nake ba zan koma ba sannan waccan aka neme ta aka rasa ya ce shi kenan wa isa ya ce takwaran nawa za ta ce ba ta ba shi nono to Allah ya halicci wata za ta ba shi har yayi nan ta nan ta dinga ruwa sai waccan ta bace aka ta koma ba za ta bata sake wannan magana ta ce za ta hana shi nono ba wagera wahidin da kuma wannan wannan kuma shi kun san wancan karatun da muka yi na bara shi sabit ibn qais ibn shammas shine wanda da aka tashi shi a kabari yayin magana fa an sa ba rayuwa ba kafin arife ce ku dakata yewa dukkan wanda suke da rai wasiya da jan hankali a kansu kankame annabi alaihissalam su rike sai na abubakar jana su rike sai na umar da su rike sai na usman da kyau sai shi ku zuba kasa ai manya ne sana kabari ai sun samu daraja mala dai hannahu mu fazo bi bai sa ta amade fa fazo bi majidin la yudalu wa la yuula sun samu rabo da haduwarsa da annabi sun samu girman da la yu'alu wa la yu'la ba za a iya kafada da kafada ji bale kuma a kere shi ba wanda ya isa amma fa sun yi abu ba na wasa ba ba za su kwatanta ba a irin wannan zamanin namu wanda yake wani gigi-gigi kullum ya so yake a ce shi wai yana da wani aiki da zai tar da sahabbai yana wannan kulle tambaye malamansa ba wani abu da za mu yi mutar da su ce bari ama bayani rama bayani rannan yana kwanta bacci ba sai mafarki ba ga annabi alaihi da wani sahabi sun tafi suna tafiya a jere shi kuma sai ya bullo sai ga wata babbar mota irin mark din nan ko dab kanta ya kwace ta kan annabi alaihi shi sai hango wani katon dutse ita fa a guje zai dauko juya da sai ga shi sabon shi kansa ya kwanta ya mai da kansa shine waige ya ce ba za mu hadu ba shi ba kansa ba ba dutse ta shi ku tuni kwanta ta bi ta kansa kar annabi ya tafi ya farka malamin sai su ka kallo wani ka isa su ta gaske suke kai ba ta ranka kake ba so so ya dauko dutse kare shi kwaran kawai ya bayar haka suka rayu da shi alayhi آمين آمين
ما در أحدكم أن أن يكون في سيفه محمد ومحمدان وثلاثة yace wa kala annabi tsira da mace lace ma darra ahadukum sayan ku bai cutu ba an ya kuna fi baitihi muhammad a gidansa ya zama akwai mai suna muhammad guda ɗaya ko muhammadani ko akwai masu suna muhammadu guda biyu wasa lasatin ko a samu suna muhammadu uku a gidan wato bayan da ya cutu amma malamai sun ce tawaru'un annabi ne alaihissalam bai ce akwai amfani a gidanku ba in akwai muhammadu ɗaya ko muhammadu biyu ko muhammadu uku bai faɗa ba sai ce ma zarra sun ce ita wannan kalmar ko wannan lafazin ana faɗarsa ne a inda ana faɗarsa ne a inda alheri yake yi yawa ba zai kirgu ba to sai a zo da wannan kalmar ma darra annabi alasi ne mana albishin ne alheri da amfani ba zai ƙididdigo a gidanku in akwai mai suna muhammadu guda ɗaya ko muhammadu biyu ko muhammadu uku ko yanzu aka zo aka saka kwanan abinci a nan in mutum sun yi ɗari in mai suna muhammadu ya zo ci abinci sai ya fi albarka ko tafiya za a daga wani gari zuwa wani gari in akwai a ciki to sai tafiyar ta fi albarka in babu shi shi kenan shi ne ma zarra a duku alheri ne da ba shi da iyaka an ya kuna fi baitihi shi mutum a gidansa akwai muhammadu ɗaya ko muhammadani ko salasatin ko uku kaga ashe Najeriya za ta samu albarka ba ta wasa ba ya dona ba in ya taso Allah kaɗe mana dan me lakabin mu a ƙasar Saudiya sunan Muhammadu kore duk inda aka ga mutum ba a san shi ba da duk inda aka ganka ta za a ya Muhammad Haji Muhammad so da an san cewa duk mu wannan ake sa a gida ɗaya sai a ɗauko tun daga na ɗaya har na goma har na sha ɗaya duk sunansu ne ce wane sunansa na bakwai wane sunansa na tara duk wannan ake sa kowa ya ta sa muhammadu muhammadu muhammadu kowa ya ta sa lakabi wannan shine na ɗaya wannan shine biyu wannan shine uku kauna ce ta sa alheri ne ba shi da iyaka a gidajen a unguwannin a garin a ƙasar kuma ga shi mu shaida ne tunda muna ta ganin irin wanda yake samu a ƙasashe gona mu ƙasan yazo sai Allah sai kaɗe shi gaba ɗaya ko zaɓen nan za a yi ba wanda bai ya tsammaci za a samu sauki sai ba taba zaɓe mai saukin sa haka Allah yake mana haka kuma wanda zai zo nan gaban shi ma tsore-tsoren da mutane suke ji ba wanda za a gani Allah ba zai nuna wannan ba insha Allah Allah ya kara mana albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
وقد فصلت الكلام في هذا الكتاب على بابين ya ce fassaltar kalama fi hazal ismi na yi dalla-dalla na yi wara-wara na fitar da zance sosai a cikin ismi na hudu alababai ni a bisa babi guda biyu kama kaddamnahu kamar da na gabatar ta ce amma baya sai zama talakin rukuban kai la na kuna kai la na talakan rukubana haka masu shirin suka ce yi haka ne domin kai zama mai tare wanda shari'a ta hana tare larabci ne talakin rukuban ko a masu fikihu da usulu ai shari'a ta hana talakin rukuban garinku ne da kasuwa ana ta tahowa daga ƙauyuka ƙauyuka kowa ya taho da rago da kaza da wane ne da buhun hatsi zai kawo kasuwa kai kuma ka je ka datse shi a hanya ka siya wannan haramun ne ka riga ka siye sannan ka kashi kasuwa shi ne ce ba zai wannan ba shi ma a ilimi sai lokacin ya zai bayani amma zai gaya maka akwai zai zo amma ba zai shigar da shi a mahallin da ba shi a gaske ne kai a bashi haka ko in ya so a tashi wancan kuma da wani